بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب ذكر الله عز وجل على الخلائق والخاتم في الخلائق babin da ya zo na bayanin ambaton Allah madaukakin sarki a bandaki ko kuwa a'a eh wannan matsalar tana nan sannan kuma zobe saboda zoben manzon Allah aka ce zobe na abin da ake nufi na manzon Allah don shine aka rubuta Muhammadun Rasulullah amma zoben ka ba komai a ciki zoben kuwa ba komai a ciki ko to su ne ake maka sai kawo hadisin na na aisha to za mu gani ko insha Allah قال حدثنا سويد ابن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن أبيه عن خالد بن سلمة عن عبد الله البهي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم nana aisha Allah ya kara mata yadda ta ce kana rasulullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yazkurullah ala kulli ahyanihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ambaton Allah ala kulli ahyanihi to me kenan yake nunawa eh ala kulli ayati eh eh mana har mutum na ban daki ba akwai zikirin irin zikirin shi ban daki a zikirullahi azza wajalla ala al-khala'i a lokacin da ake cikin ana tsugunan kenan ana bawali ko ana gashi ce wal khatamu fil zubi za a shiga da shi a eh wannan ya nuna cewa babu wani lokaci da zai wuce manzon Allah ba tare da ya fito ba tare da ba tare da ya fito eh to ko ana cikin ban daki eh ana ne a zuciyarsa a cikin banɗaki to sai ta zikiri kafin ya shiga zai yi ko in ya shiga ciki ya gama kuma ai wani abin kuma yake yi daba wani aikin yake yi daba eh haka nassin hadisin yake nunawa ko ta shi ne aka ce ko da a cikin ɓanɗaki to eh anna rasulallah sallallahu alaihi wasallama kana yazkurullaha ala kulli ahyani ba zancen ban ɗake ba a lokacin da mutum yake tsuguno yana bauli ko yana yin ko mene ne wannan ya fi kai matuka ma da a ce shiga cikin ban ɗake ma'ana lokacin da mutum ke saduwa da matarsa lokacin da mutum ke bauli lokacin da mutum yake kaza lokacin da mutum sai ta ambatan Allah to eh eh to wannan yanayin da mutum ke tsugulo yana bawali ko yana menene me ladabinsa a wannan ba maganar zikirin shiga da fita ba ne a lokacin da mutum ke yin abin da ya kai shi shi ne alakulli a hayani ya yi aka ce lokacin da yake shiga na fita mana ka fitar da lokacin da yake cikin aikin kenan shi kuma ce ala kulli a hayali to malamai suka ce ala kulli a hayanihi in lokacin da mutum ke cikin wa'annan abubuwa ne za a iya yi a cikin zuciya wani suka ce a ala kulli a hayanihi hi yarji'u ila maza eh sai suka ce la yalzamu zalika an yarji'a illa rasul yadhkuru Allah ala kulli ahyanihi ahyanud dhikr duk lokutan da ya dace ayi zikiri manzo Allah da yi shi kenan قال حدثنا نضر بن علي الجهضمي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا حمام ابن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه وانا حديث ضعيف باب كراهيه البول في المغتسل babin da yazo na an hana mutum zai bawali a cikin inda yake wanka a inda yake wanka in yayi bawali kuma yana shiga ciki yana wanka ai bawali zai taba jikin shi kenan saboda lokacin wajen bawalin in aka yi bawalin yana wajen ne ba tafiya yake ba amma yanzu da aka samu tiles aka samu fenti aka samu siminti aka samu menene in mutum ya yi fitsari ya zuba ruwa ruwan sai fitsarin ya tafi ba shi da alama ba shi da alama ma a wajen wannan zai halatta قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أنبأنا معمر عن عشاس بن عبد الله عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه kada ɗayan ku yayi bawali a cikin inda yake wanka a cikin baho a cikin menene in ruwan ba tafiya yake ba fa inna ammatal waswas minhu wai mafi yawancin da yawan waswasi da yake samu mutane zai daga rashin kulawa da bawali ne yana taba jikin mutum amma hadisi suka ce farkon magana la yabullan na hadu fi mustahammihi sahihi ne amma fa inna ammata ce wannan da'ifi ne qala qala abu abdullah ibn majah سمعت محمد بن يزيد يقول سمعت علي بن محمد التنافسي يقول انما هذا في الحفيره yace ai wannan maganar da aka yi sai irin wajen wanka ne na da an haka rami ko ai menene fa'ammal yau amma yanzu zamani ya samu ci gaba fala ce ba a hana mutum ya yi bawali inda zai wanka ba saboda me fa muktasalatuhum aljis wajen yin wankan siminti ne tiles ne kwalta ne komai an wanke an gyara wajen ana yin fitsari da an zuba ruwa sai ya tafi to balle wajen su gudun gaba daya in aka gama sai a matsa ruwa sai mai sai ya tafi والساروج والقير فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به فقه إمام ابن ماجه ko to yanzu kenan za a yi fitsari a cikin bahu a zuba ruwa ya tafi kuma a yi wanka a ciki eh a kan abinda imamu ibn maja ya tafi kenan ya halatta to akan haka wajen ya zama yana da tsabta kenan ko eh za a yi ambaton Allah a wajen tunda an tsabtace wajen ko dai sunan wajen da sunan wajen ya ya isa ya hana wayannan duka baki daya saboda ai lokacin in mutum ya shiga inda inda zai kewaya da bawulin da komai suna nan wajen ne a tula su azube wajen ko ba haka bane ba to yanzu in yayi ya gama sai ya matsa ruwa sai komai ya tafi wajen ya zama yana har ruwa ya zama gashi yana da haske kana kallon shi ba haka bane ba to zai za a iya yin ambaton Allah a ciki ko ko a'a tunda sunan wajen wajen yin kaza sai dai a yi ambaton Allah a cikin zuciya ko za a iya yi in ka mutum ya je da ya matsa ruwan ya tafi sai zai zauna wajen famfon ko wajen baho zai yi alwala zai ce bismillah ko shi ma sai cikin zuciya eh saboda me eh eh to baka ji abak mana baka ra'ayin ibnu majah kenan فأما اليوم فلا فمغتسلاتهم الجس والصاروج نورا كنا أبو بوانا بنتي والقير والتاء فإذا بال إنا معنى فإذا بال فأرسل عليه الماء لا بأس به إيه إيه إيه إيه babu laifi ya ce ba ya kore ya tashi daga wanda ake
shi ne ake magana sunan shi na banɗakin yana ya- ya isa ya hana a yi ambaton ko kuwa a'a don ya najasan da ake zubawa wajen eh sunansa na banɗaki to shi kenan akan haka ko yanzu aka gina gida aka gina banɗakin ba a fara yin komai ba a ciki ba za a ambaci Allah ba ce ba sunansa banɗaki ga ɗaki a'a in an gina gida an gama kafin a gama ma ai akwai zane da aka yi ko nan falo nan ɗaki nan kicin nan ban ɗaki ba sunan shi ban ɗaki ba sai aka gina yanzu aka sa tiles aka fenti aka komai aka sa aka sa kofa aka rufe sunan shi me amma ba a taba yin komai ba a ciki eh eh ko abinci sai a ci abinci
ya ce ne
eh a to a to mazaunin shedanu ba ambaton Allah a ciki wajen mazaunin shedanu ba ambaton Allah a wajen ya ce ma ba kuma shi ba ba kusa Allah
eh
kamar ko ne wanda ya kasance aka soke sabo ba a yi amfani da shi ba za a iya zuba abinci a ciki sai dai rai rai ya kyamaci wannan ko to babu ma ja a fil bawl qa'iman babin da yazo na hukuncin yin bawli a tsaye قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وهشيم ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن هذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباتة قوم أتى سباطة قوم قوم فبال عليها قائما منذ الله صلى الله عليه وسلم يازو ونجوجي نوعين سمتاني وجنس بشارة فبال عليها قائما sai ba wali a tsaye a wajen sallallahu alaihi wasallam قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن عاصم عن أبي وائل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما قال شعبة قال عاصم يومئذ وهذا الأعمش يرويه عن أبي وائل عن هذيفة وأما حفظه وما حفظه فسألت عنه منصورا فحدثني عن أبي وائل عن هذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما ma'ana wannan hadisin guda uku duk ya tabbata cewa manzo Allah ya je wani jujin waɗansu mutane sai bai tsuguna ba shi ya tsaya sai suka ce larura ce ta sa ko tufar da ke wuce ko wani abu ne ya hana a tsuguna a yi ɗin shi ya sa aka yi ala kulle halin dai yana nuna halarci ko baya nuna halarci don babu nassi cikin hadisi babu babu wata mas'ala kalma cikin hadisin da ke nuna wata larura ce sai dai da aka ce a tasu ba fata kaune ya je wajen jujin wa'yansu mutane to watakila wajen ba zai dace ba mutum ya tsuguna ya tsari zai abin nan sai mutum ya tsaya to mutum ya tsuguna ya fitsari da ya tsaya ya fitsari wanne ne ya fi bari fitsarin ma ya same shi ya danganci wajen da yake wannan yana nuna halarci ko yau za mu ji su kuma gwagwarmayan da suna na aisha suka yi babu babun fil bauli qa'idan babin da ya zo na mutum ya yi bawali yana a tsugune قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد وإسماعيل بن موسى السدي قالوا حدثنا شريك عن المقدام بن شريح بن هانئ عن أبيه عن عائشة قالت نانا عائشة تشي من حدثك duk wanda ya baka labari ko duk wanda ya faɗa ma cewa annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiqhu na aisha ne duk wanda ya ce ma manzo Allah ya bawa litsayi kada ka gaskata shi ana ra'aituhu yabulu qa'idan ni na ganshi yana bawa li asune ha ya ha ya ha eh eh an ji abinda na ra'ayi ta fada ko to ya me ake fahimta a wannan hadisin
bata kai shi bane a cikin eh ita ga abin da yake faruwa a cikin gida ta sani ba ba a gida ko wata abin da ba me ya za a yi da hadisin aisha eh aha eh ba ba ci karo to sai a yi mana jam'i mu gani eh ban ji ba a karanta hadisin na na'ayi man haddathakum annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama bala qa'iman fala tusaddiqu babu zancen cewa abin da a korewa ta yi kaulan wahidan fala tusaddiqu eh eh eh Mhm. ai maganar ta yana kore cewa abinda ta gani ta faɗa fa magana ta yi da ƙarfin gwiwa duk wanda ya ce ma manzo Allah ya yi fitsari waje kanka gaskata shi ma'ana bai taba yi ba ke to shi ne malamai suka ce ai abinda ta gani gida ta faɗa wanda suka maza sun fi ta sanin wannan abin saboda abin da yake faruwa gida shi za ta gani amma abin da yake faruwa waje maza za su gani shi kenan sa'an nan ƙarshen maganarta kuma ai yana rage ƙarfin maganar tata Man- wanda ya ba ku labarin cewa manzo Allah ba la qaim fala tusaddiqu sai ce ana ra'aituhu yabulu qa'idan na ga shi yana ba wali asgode shikenan kawai to wanda yace ya- wanda yace ya ga shi yana ba ba wali asu- a tsaye shi ba shi ma ya gani yayi ko gani ne da gani ko ba haka bane ba eh kaga addinin musulunci ke nana aisha matan manzon Allah ne dukkan mu nan uwar mu ce amma da ta kawo mas'alar da take da mas'alar da ta gani ita ga mas'alar ta ga ijtihadin ta aka ga cewa ga mas'alar da ta fi karfi dukkan mu baki daya sai da aka yi kowa ya ba uwarsa ta waye ba haka bane ba sai da kowa ya ce a a mafita ke nema eh a ana ana ta neman mata mafita neman ma mas'alar mafita mas'alar ake neman ma mafita ba ita ba da ta shiga cikin abin da da yake shine ana yau amma mas'alar ce ake neman ga abin da ta fada ga abin da ku- ga abin da ya tabbata wajen ta ga abin da ya tabbata wajen- dukkan su sahabbai ne ba haka bane ba ba za ka ce aina na Aisha matan manzon Allah ce kuma uwar mu'minai ta fi kowa kusanci da manzon Allah yasa dole abin da ta fada za a ce a'a nassi da nassi ne ake aiki Eh, nassi da nassi ke aiki eh to shi ke yi a tsayen ya inganta yi a sunan ya inganta قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم بن ابي اميه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال ra'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ana abulu qa'iman sayyidina umar yace manzo Allah ya gani ina bawali tsaye fa qala ya umar la tabul qa'iman fama bultu qa'iman abada yace ya umar karka yi bawali a tsaye sai yace tun daga nan bai bawali ba a tsaye amma wannan hadisin da'ifi ne bai isa ya tsaya matsayin wa'ancan ba balle ja da su قال حدثنا يحيى بن الفضل قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا عدي بن الفضل عن علي بن الحكم عن أبي نضرة عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبول قائما منذ الله أنا أمتي بصاري أسي سمعت محمد بن يزيد أبا عبد الله يقول سمعت أحمد بن عبد الرحمن المخزومي يقول قال سفيان الثوري في حديث عائشة أنا رأيته يقول قائدا قال الرجل أعلم بهذا منها سفيان الثوري كده الرجل أعلم بهذا منها cikakken yanci tun da aka halici duniya har ana da kasa wallahi ba za ka samu cikakken yanci ba kamar addinin musulunci waye sufiya da sauri waye kaza kaza matan manzo Allah na Aisha yar Siddiqatu binti Siddiq ace ar-rajulu a'lamu bi hadha minha saboda ita cikin gida take abinda yake gudana gida za ta gani abinda yake waje bata sani ba domin da tace kowa ya faɗa gargaza kaza ba sai bai taba yin boye sai ce ni na ganshi yana bawali asu to shikenan wanda yace ya ganshi a kai shi ma gani yayi kuma duk sanadi ya inganta an fahimta to قال أحمد بن عبد الرحمن قال أحمد بن عبد الرحمن وكان من شان العرب البول قائما ألا تراه في الحديث عبد في حديث عبد الرحمن بن حسن يقول قعد يبول كما تبول المرأة يجي الأربعة شان سداس متزي بولي أسيكي da wani balarabi ya ga wani yana tsugure yana bawali kaman bolin mace ai mata suke bawali a tsugune namiji su al'adar suke wa hadha sanad da'if babu karahati masjid zakari bil yamin wal istinja'i bil yamin an hana mutum ya taba azzakari sa al'aurarsa da hannun dama ko in zai tsarki da hoge ko da ruwaye da hannun dama sai ya da hannun hagu ke saboda tsabtan addinin musulunci قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن أبي العشرين قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة قال أخبرني أبي أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه إن ينكو يبولي kada ya dauki hannun dama ya taba al'aurarsa in zai tsarki kuma kare da hannun dama sai dai dauki ruwa da hannun dama ya zuba ya dauki hannun hagu ya tsarki قال حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الاوزاعي باسناده نحو قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا الصلت ابن دينار عن عقبة بن صهبان قال سمعت عثمان بن عفان يقول ما تغنيت ولا تمنيت ولا مسست ذكري بيميني منذ بايعت رس- بها رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan sanadin da'ifi ne jiddan sayyidina Usman shine yace tunda manzon Allah dan lokacin da aka yi mubaya'a ai ba sayyidina Usman ya je Makka ana mubaya'a sai manzon Allah ya dauki ɗaya hannunsa yace hazihi yadu Usman sai usman ya ce tun da manzon Allah ya nuna hannunsa da ya kwatanta da hannun ce hazai da usman tun daga nan bai taba daukan hannun daman sai taba al'aurarsa da shi قال حدثنا يعقوب بن حميد أما وانا حديث وانا سند ضعيف قال حدثنا يعقوب بن حميد ابن كاسب قال حدثنا المغيرة مغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتمنى الله صلى الله عليه وسلم إذا استطاب أحدكم إن أيوك زي أركي fala yastatib bi yaminihi li yastajib bi shimalihi kada mutum yayi tsarki da hoge ko da ruwa da hannun dama da hannun hagu ake yi saboda kare saboda matukar tsafta addinin musulunci da da babu sabulai da kayan kanshi da feshi in aka yi sai a sa hannu kasa a goge kasa don a tsabtace hannu eh da'iman abinda zai kawo tsabta shi addinin musulunci yake eh zai zo ya faɗa mana menene insha Allah babul istinja'i bil hijarati wan nahyi anir rawsi war rimma babin da yazo na bayanin yin tsarki da ruwa an hana mutum yi tsarki da tarusu tarusun dabba ko na dan adam najasa najasar dan adam ko ya bushe kara dauka kuma ayi sannan kuma ruddige in ma na kashi da ya ruddige ya tsufa kar a dauka ayi istinja'i قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce innama ana lakum mithlul walidi liwaladihi manzo Allah ce ni fa dangane da ku kaman uba ne da ɗansa uallimukum ina sanar da ku ina karantar da ku ina ilmantar da ku ina ladabtar da ku ina koya muku ladabi idza ataitumul ghaita فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها إمتن الغائب مطمئن من الأرض فسمي, باسم الخ... فسمي به اسم الخارج الغائب نتسسن وجه كودا إمتن زي كيوا يشيف دباين غري ba ana ce bayan gari ba inda zai je yake da sai manzo Allah ce in mutum zai kewaya in ya fita bayan gari kada ya fuskanci alqibla kada ya ba alqibla baya wa amara bi salasati ahjarin in kuma zai sarki sai dauki duwatsu hoge guda uku wala ha anir rawsu war rimma wala an yastatibba rajul bi yaminihi ya hana mutun yayi sarki da hannun shi na dama to kada mutun ya fuskanci alqibla ko kuma ya karaba alqibla baya amma in gini akai in mutum ya shiga zai iya fuskanta ko ina babu komai amma fili ne tsararin Allah maraukin sarki to kar ya fuskanci alkibla kar ya ba alkibla baya amma in ginawa aka yi kaman ban dakuna ko aka yi kariya aka katanga aka katange to in da mutum ya shiga duk zai iya fuskanta ko ina ba komai قال حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن زهير عن أبي إسحاق قال ليس أبو عبيدة ذكره ولكن عبد الرحمن بن الأسود عن الأسود عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى الخلاء فقال إذا منذ الله صلى الله عليه وسلم يفتى باين غري سيتي ائتني بثلاثة أحجار كامل هوجي غدا فأتيته بحجرين وروثة سينكاو هوجي دوازو غدا بيو وروث وروثة دتروسو نقدم يا بوشي كنا دبا فأخذ الحجرين وألقى الروثة سيما زو الله يدعوك دواس مغنابي هوجي مغنابي سورة أي سيجي فر وقال هي رجس يجي أي وانا كزنتا ني يوشي زارو يي كزنتا أسرق كزنتا قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة وحول السند قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع جميعا عن هشام بن عروه عن أبي خزيمة عن أمارة بن خزيمة عن خزيمة بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظور الله صلى الله عليه وسلم يا فدا في الاستنجاء ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع duwatsu guda uku za a yi tsarki da hoge da su babu taro su na dabba ko na dan adam ko dabba a ciki قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن العامش وحول السند قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور والأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال قال له بعض المشركين وهم يستهزئون به يهودا سنا بقى سنا إزجلنجي هسكتي إني أرى صاحبكم يعلمكم كل شيء حتى القراءة ai mutumin naku yana karantar da ku komai har yadda za a tsugura ma a yi shi ya nuna muku kala ajal ya ce yi a marana allah na sakbilar kiblata ya ce kada mu fuskanci alqibla in za mu zagaya wala nastanji bi aymanina kada mu yi tsarki da hoge ko da ruwa da hannayenmu na dama wala naktafi biduni salasati ahjarin in za mu yi tsarki da hoge kuma kada mu dauki hoge guda biyu mu- ya zamana akalla shay guda uku laysa fiha raji'un wala azmun ba kashi ba tarosu duwatsu eh tishu tishu yana cikin wannan abin da aka hana eh babun nahyi an istiqbal al-qiblata bil gha'it wal bawl babin da yazo na an hana a fuskanci al-qibla da bawli ko ke zagaya قال حدثنا محمد بن رمي بن ابن رمين البصري المصري قال أنبأنا الليث بن سعد أن يزيد بن أبي حبيب كان تنبين هل تشني دا تيشو كوكو آ تيشو إن شما ينا ترككيوا ميتيتي تنبين يا هلتا باشي كنا كوبي هلتا ما إيه إيه إيه ba ko da menene da ya riga ya zama tishu tishu daga me ake yinsa eh eh da me ne nake magana ne ba da auduga ake wannan ba daga itace ake قال حدثنا محمد بن رمي المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب أنه سمع عبد الله بن الحارث ابن الجزء الزبيدي يقول أنا أول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول يجنيني فرق وندي من الله صلى الله عليه وسلم ينافذ الشيوى لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة كانت أي بولي ينافس كانت على القبلة وأنا أول من حدث الناس به ني- بذلك نيني كما فر- نيني فرق وندي يجنيني كما فرق وندي حديثي نشي قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن الصرحي قال أنبأنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد أنه سمع أبا أيوب الأنصاري يقول يلا تشوى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الذي يذهب إلى الغائط القبلة وأن يجي زي سجنو كذا يفسكنش القبلة إن يجي سجنو كذا وقال شرقوا أو غربوا في هذا الجنش عندك kar ka fuskanci alƙibla kada ka kuma ba shi baya to sauran dama da hagu shi ke قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال قال حدثني عمرو بن يحيى المازني عن أبي زيد مولى الثعلبي الثعلبي عن معقل بن أبي معقل عن معقل بن أبي معقل الأسدي وقد صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلتين بغائط أو ببول وأن حديث ضعيف قال حدثنا العباس ابن الوليد الدمشقي قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال حدثني أبو سعيد الخدري أنه شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يا شهد شوى يا هلا منظور الله صلى الله عليه وسلم يا هلا نهى أن نستقبل القبلة بغائط أو ببول قال حدثنا أبو الحسن قال أبو الحسن ابن سلمة وحدثناه أبو سعد أمير بن مرداس الدولقي قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم أبو يحيى البصري قال حدثنا ابن لهيئة عن أبي الزبير عن جابر أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاني أن أشرب قائما يتبس منظر الله يا هنا لنا شاروا أصحي وأن أبول مستقبل القبلة يتبقى كان نيبولي إنا فسكرت القبلة تشيتي باب باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري yace babin da yake nuna cewa ai sassauci in mutum ya shiga ban daki ko ya katange to wannan ai sassauci ka fuskanci duk inda kake so amma in waje bayan gari ne fili sararin Allah madaukakin sarki to kai ladabi قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عبد الحميد بن حبيب ابن حبيب قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال وحدثنا أبو بكر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى بن سعيد أن محمد بن يحيى بن حبان أخبره ابن حبان أخبره أن عمه واسع بن حبان أخبره أن عبد الله بن عمر قال يجي عبد الله بن عمر يجي يقول أناس يجي وأنس متاني سنة فدر شيوا إذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة يجي mutane na cewa mutum ya shiga zai zagaya kar ya fuskanci alkibila wala qad nabi taqi zahartu zata yawmin min al-ayyami ala zahri baitina yace tabbas wata rana na hau saman gidanmu mana gidan na Hafsa kenan fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qa'idan ala labinataini mustaqbil baitul maqdis sai na ga manzo Allah yana tsugune a kan bulo biyu ko tubali guda biyu yana fuskantar baitul maqdis hadha hadithu yazid ibn harun hadithu sahih ma'ana wannan yana nuna cewa halin da aka yi sararin Allah ne madaukakin sarki amma in an gina bandaki aka sa kofa aka sa kofa aka yi komai da komai zaka fuskanci duk inda kake dan abin da ake gudu na rashin ladabi a nuna ma alqibla al'aura duk wannan ya wuce babu shi a cikin wannan قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن عيسى الحناد عن نافع عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كنيفه مستقبل القبلة هذا حديث ضعيف قال حدثنا قال عيسى فقلت ذلك للشعبي فقال صدق ابن عمر وصدق ابو هريره اما قول ابي هريره فقال في الصحراء yace abinda Abdullahi dan Umar ya fada ya fadi gaskiya abinda Abu Hurairah ya fada ya fadi gaskiya saboda Abu Hurairah shi yace in waje ne waje sararin Allah ne madaukakin sarki wala yastaqbilu al-qibla wala yastadbirha kada ka ba al-qibla gab kada ka fuskanci al-qibla kada ka ba al-qibla baya wa amma qawl ibn umara fa innal karifa laysa fihi qiblatu yace magana abdullahi dan umar ai bandaki in aka gina ai babu alqibla a ciki istaqbil fihi haythu shi'ta in dai gini ne zaka shiga ciki ka fuskanci duk inda ka ga dama قال أبو الحسن بن سلمة وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبيد الله بن موسى فذكر نحوه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة قالت ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلة ce waɗansu mutane ne su al'adarsu ne ba sa son su fuskanci alƙibla da al'aurarsu faƙala sai mazu Allah ce urahun ƙarfa aluha istaqbilu bi maqadati alqibla wannan hadisin da'ifi ne to manzo Allah yana so ya nuna cewa abinda suke yi din nan ba daidai bane zai ce in an gina mini wajen makiwayi a fuskanci a sai fuskanci alqibla babu komai wannan hadisin da'ifi ne قال أبو الحسن القطان حدثنا يحيى بن عبيد قال حدثنا عبد العزيز بن المغيرة عن خالد الحذاء عن خالد بن أبي الصلت مثله قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت محمد بن إسحاق عن أبان بن صالح عن مجاهد عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة ببول يتي منظر الله يا حنا مفسكج القبلة ببول فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها حسن حديث حسن سينا منظر الله كافين يبر دنيا ده شكرا ينا فسكتا يا حالتك ينكوما أما إتكين جيني باب الاستبراء بعد البول babin da ya zo na istibra'i mutum ya fitsari ya yi haƙuri har ya ga komai ya gama tukuna kare tashi da gaggawa ya tsarki fitsari kuma ya fito to shi ne istibra'i ke ko قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمعة بن صالح عن عيسى بن يزداد اليماني عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاث مرات هذا حديث ضعيف قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا, حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زمع فذكر نحوه to in mutum ya fitsari ya zai tabbatar da shi cewa fitsarin diyar ya ta karkada zakarinsa ko ya ta ja ko ya ta menene da menene asaltu wallata ya za a yi eh ya karkade ya za a yi ka gamsu cewa ka gama fitsarin ya gama tsima ya babu wani abin da ya zai eh wai kawai in fitsarin ya tsaya
kuma ya miki ya dawo sai ya eh in yami kuma ya miki ko ya ma sai din ya waye in dai in jira din sai mun
to in bai jira ba fa ma'ana da zarar fitsarin ya tsaya sai ya tashi sai ya wanke ya tashi ya tafiyarsa ko eh eh a in ka matsu ko ka jawo ko ka ai ka jawo sabon aiki ke ma'ana wanda ka matsu din nan ma'ana in baka matse shi ba zai fito ba ke to a baya yana ciki hukuncin shi daban yana waje iya fito hukuncin shi daban yana ciki hukuncin shi daban ba haka ba ne ba eh a in kana shakka ku yana baka gamsu ba kenan kana da wasu wasu eh eh to hukuncin shi in yana ciki ai ba ka da hukunci sai in ya fito shi ne ya ɗauki hukuncin bawali ke in ka gama fitsari ka tabbatar da komai ya gama ba gaggawa za ka yi ka tashi ba sai ka nasu in komai ya tsaya sai ka wanke ka tashi in kana da wasu wasu sai ka yi in ka tashi sai ka yayyafa ruwa a wandanka inda inda kake da shedan ya ce ma ai fitsari ya ɗigo sai ka ce gari ya yake ruwa da nasu eh babu man bala wa lam yamass sama'a babin da yazo wanda ya fusari bai taba ruwa ba wannan hadisin da'ifi ne قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة عن عبد الله بن يحيى التوأم عن ابن أبي مليكة عن أمه عن عائشة قالت انطلق النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زال الله صلى الله عليه وسلم يأتي يا بولي فأتبعه عمر بماء شي سيدنا عمر يبيش دروا فقال ما هذا يا عمر شي منزو الله ce mai wannan kuma ya Umar قال ماء yace ruwa ne na kama kai sai qala ma umirtu kullama bultu an atawadda walau fa'altu kan kanat sunna ai ba umurce ni duk sa'an da nayi bawali sai nayi alwala ba da nayi haka ya zama sunna kenan wannan hadisin da'ifi ne shi kenan باب النهي عن الخلاء على قارئة الطريق an hana mutum ya yi fitsari a kan tsakiyar hanya wajewa mutane mutane na wucewa ko karkashin bishiya wajen inuwa wajen hutawa mutane ko wajen mashayar mutane duk kar a yi fitsari a wajen kar a yi tarusu kar a zuwa kasar kama a wajen saboda dan adam yana kyankyami yana da akwai abin da ake ce mishi kyankyami da kazanta ko eh قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني نافع بن يزيد أن حيوة بن شريح أن أبا سعيد أن أن أبا سعيد الحميري حدثه قال كان معاذ بن جبل يتحدث بما لم يسمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسكت عما سمعوا وي- معاذ جبل ينا فتر abinda bai ji abinda sahabban manzo Allah ba su jiyo ba kuma yayi shuru amma sami fa balaga abdullahi ibn amr ma yatahaddasu bi shi abdullahi dan amr yaji abinda shi معاذ بن جبل يكي تفدادين فقال والله ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يجي والله بن جبل الله ينا فدار haka ba wannan kake fada wa mu shaka mu'az an yaftinakum mu'az fa ya kusa ya fitine ku fil khala'i ko fa balaga zalika mu'az shi mu'az yaji cewa ga abinda aka fada game da shi falaqiyahu sai zai hadu da shi فقال معاذ شي معاذ يجي يا عبد الله بن عمرو يا كي عبد الله بن عمرو إن التكذيب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاق كرية حديث منذ الله فنفاق عليه وإنما إثمه على من قاله أي وليفنا كان وند يفدا إن فدا muku manzon Allah ya fada in ya zama na ƙarya na yi muku kuka yi aiki da shi ai laifin na kaina ne ko me nan laqad sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu yace tabbas naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fadar cewa ittaku almala'ina salas ku kiyayi wajen da ke sabbaba muku la'anta guda uku alburazu fil mawari aje ai bawali ko ai tarusu ko a zagaya inda mutane ke shan ruwa wa zillu in wanda mutane ke zama suna huta kuma kar aje ai fasari ko ai bawali wa qari'atu tariq da tsakiyar hanya don duk wanda yazo zai zauna cikin inuwa ya ga kai fusari sai ce Allah ya Allah ce la'anta ko wajen shan ruwa duk waɗannan suna ake cewa almala'il salas duk wanda yazo ya ga ai fusari ko ai abin nan kaza kaza kaza kaza da ya gani sai ya la'anta to kai da kai kai la'anta za ta kama kenan shi yasa manzo Allah ce kada ayi haka قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن ابي سلمة عن زهير قال قال سالم سميد الحسن يقول حدثنا جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعريس على جواد الطريق أهر كجي سوك التعريس النزول في الليل kuna cikin tafiya sai dare yayi za a ya da zango a kwana wajen dokar a tsaya tsakiyar hanya was salati alaiha kada ku yi sallah tsakiyar hanya fa innaha ma'awal hayyat was siba ya ce ainihin matattara inda macizai da kunamu da zakanya da hanyarsu kenan matattaransu kenan in kuna kwance wajen za su yi muku illa wa qada alhajata alaiha kada kuma a tsaya wajen ayi fitsari ko ya abin da bai dace ba fa innaha min almala'ini ai wajen yana cikin inda aka ke girga guda uku ce kar mutum ya fitsari ko ko ya zagaya a wajen saboda mutane na fa'idantuwa da wajen in sun zo sun tarar da ka bata musu waje sai su sai su la'ance ka قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا ابن لهيعة عن قرة عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على قارئة الطريق أو يضرب الخلاء عليها أو يبال فيها هذا حديث ضعيف addinin musulunci kenan yana koya wa musulmi duk abin da ke da ɗaukaka da tsabta da mutunci yasa duk wani kuskure da mutane musulmai ke yi su ne suke kirkirwa ba addinin musulunci ne koya musu wannan ba ina ina mana bakin mandaki zai iya shiga ina zai shiga cikin mai wannan kofar gidan gidanka ne ban ɗakinka ne ai gaban na me mutu ya je bakin kofa ya yi a yaushe aka taɓa yin haka eh inda za ka yi wanan ka ya zo zai cutu ko ba zai cutu ba zai cutu to haramun ne ma bai halatta ba ba an ce la darara wala dirara ko اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم